أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا كذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره وبكتابه العظيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحاننا سليمان وكلا اتينا حكما وعلما سخرنا مع داود الجبال والسكين والطير وكنا فاعلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا كلمة الشكر اهدنا بهذا المحزن والفاتحين ذات تأتينا بالسفر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki kira da hannun Allah ta fara tabbata ga shugaba da gaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau muna ashirin da uku ga wata Ramadan a hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da sha hudu ga watan hudu a miladiya annabi Isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da uku a yau insha Allah za mu tashi a inda Allah ta baraka wa ta'ala yake cewa in akalla bi saka bani isra'ila la ta'budna illa Allah bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimu salata wa atu zakata ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wadkur katina kin akanna mithaqa bani isra'ila yayin da muka riki alƙawarin bani isra'ila to Allah yake cewa mallan Allah ya tina wato in ka ji an ce ma ka tina abin da dama ka san shi ya ka ce ka tina yayin da muka yi alkawarin bani Isra'ila cewa wato a cikin attaura kenan muka ce la ta'buduna illa Allah ku ai ba za ku bauta wa kowa ba sai Allah wato wannan wani hikima ne wato wani balaga ne na alqur'ani la ta'buduna illa Allah ku ai ba za ku bauta wa kowa ba sai Allah a abin da ya zama kamar labari kuma alhali hanawa ake wato shigar wannan hanawa yanzu misali kana da abokinka sai ka ce mata kar ka ci amana to abin da zai fado a ranka wato akwai ma tunanin zan ci amanarsa yasa yake ce min kan na ci amana ko haka ne kuma wannan amma sai na cewa abokina ai kai ba za ka ci amana ka kaga wato in ma har ne kaga da ce ai tun da yake ba zan ci amana ka ba zan ci amana ka shi da kansa da yake ba zan ci amana ka ba to ba zan ci amana ka kaga ne to wannan hali din ya fi karfi akan wanda cewa karka ci amana ta sai ce ai dama yana tunanin haka zai faru to haka bari da cikin to amma aiki ba za ka ci amma to haka Allah ya jabari Isra'ila saboda kawai ya nuna musu kudin ayi nashi ne kuma ba a kunje da musu ba saboda haka sai kawai ya ce musu la ta'buduna illa Allah ai ku ba za ku bauta wa kowa ba sai Allah kaga an kai matuƙa wajen hana su yin abu in dai suna da kunya kaga ai ba za su yi ba sai ba za su bauta wanda ba Allah ba tabaraka wa ta'ala to wannan shine Allah yake cewa wa ahsinu bil walidain iyaye kuma a kyautata musu ihsanan kyautatawa wa zul qurba da makusanta wal yatama da marayu wal masakin da miskinai wa qulu ku gaya wa mutane husnan magana mai kyau wa qulu nasu husna ku gaya wa mutane magana mai kyau wato nan kama wani balaga ba magana mai kyau ba ka ce ba magana kyau an gani ai an ce mai kyau ma kama an rage sai aka ce kyau yanzu misali da ka zo ka ce wani mai kyau da kuma ka zo ka ce wani ai kyau ne kaga cewa kyau ne to ya fi kaiwa mafika Allah ya ce kullun nasu husna ku ga mutane kyau wato abu mai kyau da ku ga mutane kuma nan sai aka ce nasu wato ba sai lalle musulmai ba har kafirai ba lalle sai manya ba har kanana kowa ka gaya masa magana ne mai kyau a Allah yake cewa wa kullu na tuhuna Allah ya cewa in musalata ku fi da kan wa atu zakata ku ba da zakka thumma tawallaytu sai kuka ba da baya duk wannan abubuwan da muka yi alƙawari da ku sai kuka bijire ka ce a ba za ku na illa qalilan minkum sai ka ɗan daga cikin ku antum qaidun kuna ta dai bijirewa ka abaikum kuma iyayen a wannan aya ta tattaro abubuwa masu yawan gaske yana daga ciki dai magana da na gaya ma na balagan qur'ani wanda aka yi matuƙa wajen hana bani isra'ila cewa su ai ba za su bauta ba wanda ba Allah ba za su bauta kowa sai Allah kar ku bauta kowa sai Allah sai Allah yake cewa nan wajen ku bi wajen Isra'ila iyaye a cikin sarki a dan adam bayan haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala ba haƙƙi mai girma irin haƙƙin iyaye wata aya Allah yana cewa wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana Allah ce ku bauta wa Allah kada ku tara Allah da komai iyaye kuma ku kyautata mu iyaye ku kyautata mu wata ayar Allah ya kuka wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsan Allah ya hukunta kada a bauta wa kowa sai shi iyaye a kyautata mu dan adam sai ya zama wato aujabu haƙƙin alal abdi wato haƙƙin da ya fi zama wajibi a bisa bawa an ya abu da Allah wahada ya bauta wa Allah shi kaɗai wala yushriku bihi shay'an kar ya hada Allah da komai sai a hada Allah da kowa shi bauta wa akbaru haqqin ba da haqqin Allah tabaraka ta'ala mafi girman haƙƙi kuma bayan haƙƙin Allah tabaraka ta'ala shine haƙƙi na iyaye walidai iyaye wajibi ne jinsa saba musu kuma yana daga cikin kaba'ira wanda zai kai mutum guda to wani zai ce to ina haƙƙin Allah wa ina haƙƙin Allah ya wa To ai dama shi musulmi babansa shi ne Allah ya wa Mamansa kuma wato ita ce su ne iyalan manza Mamansa Allah ya wa Wato shi ɗan adam abubuwa guda biyu suka haka ba Akwai jismu, akwai ruhu. shi wanda Allah ta ga shi ne abul arwa wato baba na rayukan dukkan dan adam shi kuma annabi adamu shi ne abul ajsad shi kuma baban dukkanin mu baban dukkanin mu shi annabi adamu to ina abubuwa guda biyu su kai mutum su suka haɗu sai mutum ya zama mutum dole sai da rai dole sai da jiki to su iyayenka wannan wanda kake gani suke baka dawa da da kuru da tuwo da miya kana ci wanda su suka aishe ka wannan hakikan aihuwa to su iyayenka ne wanda suke kan kujerar annabi adamu na haihuwa shi ko wannan Allah sallallahu alaihi wasallam shehinka murabbinka wanda misali a da Allah kike karatun addini a wajen sa kisa ba a so mutum ya zauna ba malami wanda ba da malami ba ya malamin sa shedan malle ta lamu sheku kaje na sheka mu wanda ba da shehu shedan ne shehin sa shi zai dinga ce ma kai ya ce ma ka bari kai kaza kai kaza irin to akan gwadalan sa akan hanyar sa da ga tafiya saboda haka dole ka samu wanda zai dinga ce maka yi kaza bar kaza to shi wannan bai ce maka yi kaza bar kaza wanda kuma a wajen su zaka dinga zuwa kana ƙara karatun da har kullum in kuma tambaya na addini ne shi zaka dinga tambaya shi kuma yana kan kujeran annabi Muhammadu to su iyaye kala biyu nan su za su kula da kai ka zama mutum ya zama kuma ka zama da wannan duniya lafiya ka je kabarin ma ba komai sai sai an kare ka je la wato lahira ma duka baka da matsala in ka ji wa'annan iyaye ka zo ka kenan ka ji iyayen ka duk wani suka aje ka ka ji kuma iyayen ka na ruhi na addini wanda suke kan kujerar manzon Allah a duka ga iyayen da suka aje ka ba ta bukatar aya ka fi iyayen da suka aje ka guda biyu to wancan kuma Allah yana faɗi kasancewar manzon Allah Allah ne shine baban dukkan halittar Allah Allah ne yake faɗi annabiyyu awla bil mu'minina anfusih yace wa azwajuhu ummahatuhum a wajen qira'a ta za'u abuhu wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake maka in je kai mu'mini mumini ya fi son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi zaɓen manzan Allah fiye da ransa Allah ya ce wa azwajuhu matan annabi Muhammad iyayen mumine ne gaba daya shi kuma baban mumine babu saboda haka cewa wa zirajin isana wanda za ka fara yi wa ihsani shi ne annabi Muhammad sannan a iyalansa sannan wa'innan iyayen naka wanda suke a zaɓe. Saba wa'innan zai jawo biyayyar da kai wa Allah ba ya ce bayya kanta. Da gaske, in mutum ya saba manzan Allah, ko ya saba iyayensa wannan na zaɓe, to Allah ma zai fasali da bai. Wata rana wani ba Allah cikin bani Isra'ila ana kira da Jibril. Wannan ba Allah mutum ne mai yawan ibada. asalin ma ya bar cikin gari haka sai kuma gefen gari ya gina wani irin kukarsa yana bauta Allah a can. Sarar mahaifiyarsa sai ta tashi da jin abokan nan tana buƙatar su yi magana. Ta ce Jureju lokacin ya fara na jina. Jureju bai ji ya kalle ta ba. Ya ce ya Allah a zuciyarsa Allah sallah da mamata sallah da mamata. Sai ga sallah ne ko sai cikin wani sallah. gobe irin daidai wannan lokacin ta ƙara dawo su ta same shi yana na gila ku ta kira shi na ma bai kula da to yana cikin sallah washe gari haka sau uku sai ta ce to tun da ba za ka bi fuska na ba ina ma yake ba ba za ka kula da to Allah ya nuna ma fuskan kawo to kuma hakan haka yi ba a kwana biyu ba aka samu wata cikin bani Isra'ila da ciki aka tambaye ta waye miki ta ce wancan dai wanda yake cikin sauri a ɗin da yake cikin wancan buka yana bautar na shi ne suka ce munafiki dama ya koma gefen gari dan ya dinga barna ne mu je mu same shi ikar suka je suka fito da shi suka fito da shi suka bar dukan tsiya bukkan nasu suka banka mata wuta ya ce ni kan menene ba a gaya min menene an hau duka an kuna yin bukaya menene aka ce wannan ne ga sanan ta ayo mun tambaye ta waye mata ciki ta ce kai ne dan ka ne sai ce ai da wannan ko da ni ai da ba su da ke ni abu ne ne sai sai na tura aka ayi irin da Allah sai nuna yaro ya ce kai wa ruwanka sai yaro ya ce wani makiyayi ne wanda ke kiwon dabbobi ana maza shi ne baba ni ne baban ka ko ni ne baban ka yace ba kai ne baba na suna ji sai suka ce Allah sarki Allah sarki suka yi kan wannan mata za su dake ni da aka kurki ta addu'an mama ta ne ta haukai to kuma haka aka yi wato abin da zan ja hankalin iyaye kada kada mu dinga zafi sosai a kan yayan musamman kullatan da a kai a cikin zuciya karka da karka yi ko me dan ka yi maka yaje ma wallahi illa ma kulli dan ka a cikin zuciyarka ya ma kaza ya ma kaza yanzu ka kulle shi a cikin ranka kana jin mutum da ko to za ka hana mai ci gaba da zai samu daman ya taimaki kansa ballan tana ma ya taimake ka har ya taimaki al'umma ka ka tuje shi kai ne baban shi kuma ka tuje shi to su ma kuma ya'ya su yi iyaka kokari wajen bin iyaye tunda baban nan ya zama shi yake mataki na biyu wajen girman haƙƙi a kanka ka bi ridan lahi kullal wajib yaddar Allah tana cikin yaddar iyaye fushin Allah yana cikin fushin iyaye in iyaye ka sun yadda da kai Allah ya yadda da kai in iyaye ka suna fushi da kai Allah yana fushi da kai saboda haka yara abin iyaye abin iyaye Allah ko uffin halawa ya karɓa yau abin iyaye abin iyaye saboda duk ɗan da yake so ya albarka zuwa ba in dai kana so ka yi albarka ka bi inda ya ce ka yi ka yi inda ya ce ka bari ka bari ba ka da wanda yake son a duniya irin mahaifinka da mahaifiyar ba ka da in ka kira Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake son ka irin iyayenka suna son ka kuma irin son da kai ba za ka iya mutu wallahi dole da aiwo bai san wannan ba amma duk wanda ya aiwo ya san irin tsananin da mahaifi yake son ɗansa ba abin da mutum yake so kamar ransa amma ka gwammace ka rasa ranka ɗanka ya rayu wannan wani irin soyayya ne shi ko da zarar ya samu harkoki sun bude a rayuwa to ba ma ce kai ka ɗan buɗa ma ka ɗan ba ki bai kada ka zama adalci ba tun neman mahaifiyar ka yake shan wahala har ta zo da kullum sai ya je ya nemo ko ba shi sai ya nemo an zo an ci a gidan mahaifiyar ka ta ɗauki cikin ka ba irin wahalar da ba ta sha a kanka sannan aka haife ka an haife ka maimakon a huta ka dinga yau kanka wanka ka dinga zuwa gashi da kanka ba za ka iya shi mutumin ka shan wannan wahala tare da mahaifinka har ka zama mutum yau kuma babu ababen gudu a wajen ka irin ka kyauta wallahi ba kyauta ba ba kyauta ba saboda haka mu daje mu fi iyayen kada mu saba iyayen su kuma iyayen mu su dinga haƙuri da mu ka sani in ka aiki kasuwar gwamnati wallahi in Allah bai dace ka huta ba za ka huta shi hutu wani abu ne daga wajen Allah. Yawa yawan iyaye, an ji kan bani sa'an aihuwa ba, na aihu ma ban huta, a ƙarfa kallon ai ba aihuwa ne ke jawo huta. Allah ne ke ba mutum hufe huta, wallahi. Ba aihuwa ba ne. Ba aihu, nawa ba su aihu ba kuma sun huta, nawa kuma sun aihu kuma su huta ba. Saboda haka, kar ma ka sa haushi akan ɗanka ai ka aihe shi baka huta ba a hutu yana wajen mahaliccinka ne mahaliccinsa in ya baka shi kenan sai ka huta saboda haka kar mu dinga ɗaura ƴaƴanmu mu dinga musu tattali fa muna ɗaura musu abin da ba su da kai za ka ji wata mahaifiya a barajen gadaran ta aihe ka ka kawo mun kaza ko in tsine maka abba abba ya nemo ko a tsine maka ta ga dole ita uwa ce lalle ita uwa ce babba ce amma wasu matakai masu ƙarfi kar a dinga ɗaukan abin da ya kawo ya ba ki gode wa Allah sai kuma abin da ka samo ka ba mahaifiyarka mu ba kowa to shi ne kai to da ka mu kula da lamarin iyaye idan muna so mu wa duniya lafiya wani malamin mu yana cewa idan ka samu ka gama da mutane uku lafiya yake to sauran ba abun da suka iya da kai ba abun da suka iya da kai na farko ka daji ka daji ka rabu da babanka lafiya kamar biyayya matuƙar biyayya na biyu mahaifiyarka na uku malaminka wa'innan in je ka rabu da su lafiya ka zauna da su lafiya kowa ka bi ta kansa ba abin da zai wallahi ba abin da zai ba abin da zai ba abin da ne kuma ko ya yi abu abin da zai tasiri saboda ne albarkar da iyayenka ke sa maka addu'ar da suke yi maka addu'ar da malaman ka ke maka ba abin da zai faru saka su kawai kauce ba abin da zai faru amma ba in ka tabbatar tsakaninka da babanka akwai matsala tsakaninka da mamanka akwai matsala tsakaninka da malamanka akwai matsala to dan karamin abu sai ya zama maka bala'i ma dan karamin yaro sai ma kudundune ka da yadda zaka yi yadda zaka yi shi kaza saboda ka baro abun a cikin inda yake wala ka mubiya yau kada mu saba mu to wannan shi Allah yake ta ihsanan mutunta wa iyaye matakar kyauta sannan da makusanta sannan da wato a marayu da miskinai sannan mu gaya mutane magana da kyau to an zala yake cewa sallallahu alaihi wasallam wato ni da mai ɗaukan ɗawainiyar maraya yace kamar haka muke ya nuna yatsunsa guda biyu amma baran nuna na ba saboda ban san wani ya nuna ba yace ka hatai ni ya nuna wasu yatsunsa guda biyu Allah ta'ala alam haka yi a haka yi ban sani saboda haka ma'ana dai yana tare da mai ɗaukar nauyin maraya a cikin aljanna Allahu akbar saboda haka mu dage ya zanto muna kula da marayu musamman wanda suke tattare da mu musamman wanda ma jinin ka ne dangin ka ne haka a wani matakin sannan mu kula da wato miskirai miskirai shi ne wanda ba shi da komai ba shi da komai sannan duk bayan wannan kuma mu gaya wa mutane magana mai kyau wannan magana mai kyau din yana da matuƙar muhimmanci mu ba da hankali a kansa wato alkalimatu tayyibatu sadaka ka gaya wa mutum kalma mai daɗi ma sadaka almajiri yana bayan saka matsawa duk harka kafin ka furta ka dinga tunani me zan furta alkhairi to sai ka furta me zan furta sharri ko kai shi to wannan mutum zai tsira a dinga lissafa maganganun ka a wuni me da me na bala amma kar ka dinga surutan da in ka zo ka kwanta za ka kwanta za ka yi bacci da dare baka san iya abin da ka faɗa ka dinga lissafa maganganun ka na ce kaza na ce kaza alkhairi ne to alhamdulillah na ce kaza na ce kaza alkhairi ne alhamdulillah na faɗi kaza na faɗa amma wannan sharri ne to ta mafarka ta fi ka tuba inda wanda ba kai gulman sa da je ka tare da wanda bai mun yi magana ya je ma shike saboda kar mu tafi bakin mu idan to komai zai dinga fita wata ran a tara ma maganganun ka alayya a ce ka faɗe su ka dinga kuma tunanin anyan ka faɗa wa kuma ka faɗa saboda haka mu dinga yana daga cikin wato magana mai kyau yin umarni da abu mai kyau ka hana kuma mummunan aiki sannan kuma wa sidqu fi sha'ani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam da kuma gaskiya a sha'anin soyayyar Annabi Muhammad wa rizqu fi da kuma tausayawa Aisha sannan mu da sallah mu kula da sallah ya kuwa kada mu dinga wasa da sallah idan mutum ya bar sallah ya tafi idan mutum ya tsira sallah kuma ya more ba su zakata ba da zakka mai sadaka mai kyauta kyauta da zumunta Allah yake cewa wa'annan alƙawla su muka yi da Yahudawa sannan suka ba da baya suka ki cika wannan alƙawari sai ɗan kaɗan daga cikin suna masu bijirewa na mai tsakar nan ya
وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون
وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تجهلون الله تبارك وتعالى yake cewa wa idza kazna mitaqakum yace ka tuna yayin da muka riki alƙawarin wato tuna yayin da muka riki alƙawarin ku muka ce la tasfikuna dima'akum an dara magana ta ba a ce la tasfiku ba kar ku zubar da jini a'a kun kan ai ba za ku zubar da jinanan ku ba ma'ana ba za ku zubar da jinanan sashin ku da sashi ba in ka zubar da jinin wani ka zubar da jinin ta da yawa za ka kashe wani kana ce shi ka kashe baka san kan kashe ba saboda to ka kashe shi sai aka zo aka bishi aka samu kai ne bari ka zai ka kai kashe kan shi saboda haka Allah ya cewa la tasfiku dima'a ai ku ba za ku zubar da jinanan ku ba to irin wancan hanyar ɗazun nan ne irin wani hanyar ɗazun nan ladan su ku da ku ai ba za ku zubar da tunanin ku ba kada ku zubar da tunanin wato sajin ku suka ce saji wala tukhrijuna anfusakum min diyar ku kuma ba za ku dinga fidda kayukan ku ba daga cikin gidajen ku ku kawo mutane farmaki ku kore ku ku koma jeji dukan ba za ku yi wannan ma'ana ana musu hali kasu yi wannan kuma an kai musu tsare wajen hana sun ma'akararsu don na kuka karfi haka kuka ce kun yadda da wannan alkawari antum tashhadun kuna masu shaida a bisa kayukan ku cewa kun yi wannan alkawari sun ma antum ma'ulai
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا جزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بذاكر عما تعملون
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا يجزون في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بذاتنا عما تعمل وعما يعمل نعم الله تبارك وتعالى يكتب ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ثم أنتم sannan bayan lokaci antum ku innan ha'ula'i ga kunan dai ta tsaturuna anfusakum kuka dinga kashe kayukan wato sashin ku su kashe sashi tukhrijuna kuna fitar da fariqan wasu jama'a minkum daga cikin diyari daga gidajen su tazaharuna alayhi bil ismi kuna taimako akan su bil ismi ta hanyar zunubi wal udwan da ita iya wa iyyadukum usara idan suka zo muku an ribace su tufadu sai ku farso wato idza ja'akum usara min ikiwanikum idan wato ribatattu daga cikin yan uwanku suka zo ko da an kamo su sai ku farke su da dukiya wa muharramun alaikum ikhraji ikrajun fitar da kudin haramun ne akan ku kun san wannan wato wannan kissa ta wato ta faru ne wato akwai mutane guda biyu wasu kabilu guda biyu wanda asalin su tagwaye ne ma iyayen can amma daga baya suka fito suka ta fada wanda su dai suke bayyana ana ce musu akwai ausu akwai kasar wannan kabilu guda biyu ausu da kasar suna zaune a madina to akwai banu quraiza wannan banu quraiza yahudawa ne banu nadir kuma quraiza wato abunan ne kuma yahudawa ne wannan kabilu guda biyu su asalinsu a su ausu da kafar su yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina ya zo karɓi musulunci suka zama ana kiran su al-ansar wato mutanen Madina wanda suka taimaki addinin musulunci to su wannan ausu da kafar a tsakanin su akwai gaba wanda gabar ta ɗauki tsawon shekara ɗari da ashirin suna yaƙi tsakaninsu ana ta zubar da jini mutum laraba ne su kuma banu kuraiza da banu nadir wasu ƙabilu ne guda biyu na yahuda sun yi hijira sun taso daga sham yayin da suka karanta a taura suka gani lalle annabin ƙarshe annabi muhammad za a aike shi a makka kuma zai yi hijira ya dawo madina a nan zai ƙarasa rayuwarsa a nan za a binne shi sai suka yi maza maza maza maza suka dawo Madina daga can sham suka zo suka zauna a Madina da suka zo Madina sai suka samu mutanen Madina kuma suna faɗa da juna suna gaba aurensu da kadar tsakanin su ba shi shikenan da suka samu haka to bai wuce kuma dama kuna zaman lafiya ma ya same ku sai ya raba ku ballantana ya same ku dama tsakaninku ba ku ga makici to kaga sai ya san yadda zai yi kuma ya ci gaba da sa ku faɗa to da haka da suka tashi su autu sai banu kure da suka ce to yanzu mu da ku mun dawo kawai banu nadir su kuma suka ce to kara su wato sai kabilar kasar to mu da ku ban da girman zama kawai saboda haka yanzu ko yaƙi za a yi to lalle lalle duk wanda ya taɓa mu mu auku to kamar ya taɓa banu kurezin dan kawayen mu ne za mu haɗu kuma yaƙi su ma kazar da banu nadir suka haɗa kai su ma duk wanda ya taɓa ɗaya daga cikin wannan ƙabilu kamar ya taɓa su duka biyu ne za su haɗu su yaƙe shi to dama tsakaninsu dama faɗa ne shike sai aka cigaba da fada aka cigaba da fada to a wannan runduna akwai yahudawa akwai laraba wannan runduna ma akwai yahudawa akwai laraba aka cigaba da fada haka to amma abun mamaki idan aka zo aka gwamza fada sai wa'annan yahudawa da laraba suka samu nasara akan wa'annan yahudawa da laraba da tari auku da da da Banu Qurayza suka samu nasara akan Banu Nadir da Khazraj to idan aka kakkashe Banu Nadir aka kamo wato fursunonin yaki to da an dawo da su Banu Banu Qurayza suna kallon su sai su ce to yanzu ko an su ko ba mu fanta wa'annan Yahudawa sai su ce to kuma da ku ko muka je muka yako su kuma yanzu ku ce za ku fanshe su eh za mu fanshe su da dukiya ne mu me da ku wajen yan uwan kun ga yahudawa ne su yan uwan mu sai aka ce ha to to shi dama fansa din abu ne mai kyau suka ce ta ai a taura ne yake mu dinga fansan yan uwan mu to a tauran cewa dai a fanso amma ta yadda kuma aje a yara inda na aibansa to ya kuma ya kamata ma kar ma aje a yakudin ma to shine sai Allah yake cewa a fatu nuna bi ba'dil kitabi yanzu fa imani da sashin littafi sashin littafi shine fansowa wa takfuruna bi ba'di ku kafirce wa sashi shine kada ma ayyake kada ma a je a tudu su a je da jinsu a kore su Allah ya ce kama da za ku manyan su zalika minku illa kimin bidaya ta duniya babu sakamako ga wanda ya je aikata wannan a cikin ku sai kunyata da walakanta a rayuwar duniya wannan kuma Allah ya musu alƙawarin wannan kuma wannan ya auku a gare su wanda aka kashe bani kuraiza su gwagwan najir aka kora su zuwa can dama daga can aka buga musu jibiya kuma ila yawmin kiyama Allah ya ce yawmin kiyamati ranar alkiyama kuma yuraduna za a mai da su ila ashaddil azab zuwa ga azaba mafi tsanani kuma Allah wa bigadin amma amma ya amalu Allah tabaraka ta'ala ba mabari bane amma ya amaluna a abubuwan da suke aikatawa Allah ya san duk abin da suke aikatawa kuma kowa za a saka masa da abin da ya aikata ulaika alladhina
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يكفف عنهم العذاب ولا هم منصرون
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يكفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون الله تبارك وتعالى أولئك kaga waɗancan Yahuda masu irin waɗannan sufofi su ne wanda suka sayar da suka sayar da wato lahiransu suka karɓi duniya suka biyo duniya ma'ana sun zaɓi rayuwar duniya a kan lahira Allah ya ce waɗannan ba la yi kafa ko azabu ba za mu sassauta musu azaba ba wala hum yunsarun kuma ba su da mai taimakon su a rayuwa wala kad atina mun fil kitab wala kad atina mun fil kitab wa qaffayna min ba'di bir rusul wa atina isa ibn maryam al bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus afa kullama ja'akum rasulun min استكبرتم وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون
الله تبارك وتعالى يقول ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون الله تبارك وتعالى يقول ولقد آتينا موسى الكتاب الله يتي حقيقة من باو النبي موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وما أبايان من بيد منزلي معنى أتبعناهم رسولا بإسر رسول معنى muka bibiyar da su manzo bayan manzo wannan manzon ya zo ya tace ga wannan haka haka haka haka Allah ya ce wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat mun ba wa annabi Isa mu'jizoji mun ba wa annabi Isa dan Maryam mu'jizoji ka iya ilmauta wato yana raya matattu zai zo kan kabarin kai sai kun bi izinillah tashi da izinin Allah sai mutum ya gawa ya yi wa Ibrahim akmaha da warkar da wato makaho in an ce akamahu wato makawan da aka haife shi da makanta ka san shi ko likitoci ba da suka yi in ka za ya gyara maka ido to dama ka zo duniya da idon ka sai samu matsala to nan za a gyara shi amma in dai za ba ka Allah yi ka a ba wani gyara shi to da haka shi to irin wannan irin shi kuma yake warkarwa wal abarata sannan yana warkar da wato mutumin da bara ya dame shi wato kuturta Allah ya ce wa ayyadnahu mun karfafe shi mun taimake shi mun bashi wato ruhul qudus wato malaika jibril hayatu tare ya fiyu ma'ahu duk inda annabi Isa yayi to jibril nabi nabi a a wannan waje cewa Allah ya karfafi annabi Isa da mala'ika Jibril yana bi dala hakan ya hana a ce Allah ne ke kula da annabi Isa ba Jibril ba ya hana ya hana ya hana ba idan Jibrilun yayi ya bawa annabi Isa tsaro wa ya bawa annabi Isa tsaro Allah yanzu mutumin da yake son kuɗi sai tashi sai ya tafi kasuwa ya je buɗe shago ya yi ciniki ya samu kuɗi wa ba shi kuɗi amma ina ya tafi a gaba masallaci ne na gida ya samu kuɗi ne a kasuwa ya tafi ya samu kuɗi amma wa ba shi kuɗi to shi magana in an ce Allah ya Muhammad ka taimake ni sai ya taimake ka ba taimake ka shi tauhidin musulmi ko ya za ka yi da shi duk abun da ya same ka Allah ne ko da ku abun ya biyo ta wasu da wani ai dama ba zai yi ka karɓa daga Allah jare ba zai yi yanda an tambaye ka wa yake ci ma da gidi ciyar ma da gidanka sai ka ce Allah amma kuma a zangirance ba yake fita je nemo da halal da haram da ƙarya da gaskiya a zo a kawo gida ka kai da kake wannan kokari amma dai wa yake ciyar da gidan Allah ne yake yi saboda haka a mai tada karan hanci ya ce shi baya buƙatar taimako na ɗan adam ai ɗan adam ka zo a hannu ne kuma a hannun nan za ka koma. Ka zo ka faɗo a hannun mutane, kuma a hannun mutane za ka koma. To wa'innan ‘yan adam ‘yan uwanka ba, ba ka fi ƙarfin ka buƙatu zuwa gare su ba, amma mutum ya nemi girman manzan Allah. Sai da shi har wajen manzan Allah bai da buƙata. Da aka ce masa to, to a lahira ba sai ce to zai je an je lahira.
wato a nan ne ba ka neman taimakonsa in an je lahira za ka yi taimakonsa ainihin za ka rike shi sallallahu alaihi wasallam idan ka rike shi da in ya baka ma Allah ne da ya baka wani ma har ne da in ya baka na Allah ne ya baka ba ne yake Allah ba akwai mai wanda ba Allah ba Allah ne yake komai tabaraka wa ta'ala tauhidin musulmi yanzu idan kai likita ne sai na zance maka aka maka na ban da lafiya sai ka ɗauko magani sai ka bani sai na warke ɗala wai ban lafiya ina ne ban lafiya sai zan iya zuwa ma in ce ga kiwo ba ma gani ka bane Allah ne ban lafiya kuma gaskiya na ba ba gaskiya ba gaskiya ne amma kuma dai da rikin lafiya ya kama ni ba lafiya ne zai kai ni lafiya a ban lafiya a wajen je likitan da je amma dai ya gama iya kokarin sa dai ba ya ban lafiya saboda haka shi zuwa wajen wani ko shehi ko rayayye ne ko matacce ne ka je wajen kabarinsa ka ce Allah albarkatun malan nan ka taimake ni ba shirka bane ba shirka bane Allah albarkatun malan nan ka taimake ni ba shirka bane albarkarsa ka ne ba ai wannan ma wai aikin ka ne na gari alza ku gane wannan karatu wato ka kudurta a ranka cewa wanin nan mutumin kirki wanin nan wato wanda yake yana da matsayi a wajen Allah wanda har in na roƙa albarkarsa Allah zai bani kaga wannan ba wani aiki ne a cikin zuciyarka wanda kai ai Qur'ani yana cewa ko mun ce magana ya ta sallallahu alaihi wasallam dannu bil mu'mina khaira kuma mu'minai da sun bai alkhairi sai kama wannan ba Allah da yake kunci a kabari zakan alkhairi dala wannan aiki ne sai kai ko mura ne kyau ne sai kai ta wasu rige wannan aikin da kai ne kyauta ta mar zato a wajen Allah sai kace alfarman wannan din Allah ya maka sai Allah ya maka shi wata cin ne ya maka wa ya maka Allah shi ya maka wa to da haka sai a rubu da mutane a ce maka ai iyaka na abu iyaka sai bayan kuma tuye daga gwamna ya ci za a tafi gwamnan hau a ji a tafi insidansidansi a masallaci na ɗaya za ka dinga sallah ko a masallaci na biyu saboda su ya su don su an zo ana sallah a masallacin su a dinga ɗan samun abubuwa yan sadansi muna nema za mu fiye taimaka mana a filin kuɗin ya kai kaza ko kuma mun gina masallacin ba ba ana neman a wajen gwamna in gwamna ya taimaka ba ya taimaka Allah Allah ne taimaka amma ba Allah aka roƙa ba gwamna aka ji aka roƙa to naka idan ka zo ka samu manzo Allah ka ce ya Rasulullah ka taimake ni sai ka ka samu biyan bukata ba ya taimake ka Allah ne taimake to amma sai ku ce to eh an yanzu Allah ta'adda yake raye za a faɗa ta amma yanzu da tunda baya nan yaushe kuma za a faɗa ai yanzu Allah yana nan in kun ce ya rasu eh mun yadda ya rasu sallallahu alaihi wasallam amma ba rasuwa irin taka da tsawa ba saboda wata bai yana gaya wa sahabbansa yake cewa a idan na rasu za a dinga kawo mini ayyukan abinda na gani na alkhairi zan gode wa Allah abinda na gani kuma wanda ba na alkhairi ba zan nema muku gafara wancan da ku aikata a cikin nema muku gafara Allah ya ce sai wani sahabi yake cewa ya rasulullahi kira za a kawo maka ayyukan bayan ku ka girgije a cikin ƙasa ka zama ƙasa sai ke cewa ai mu ma'ashar anbiya mu jama'ar annabawa Allah ya haranta wa ƙasa ta ci namun to haka duk annabin Allah da aka ce ma ga kabarin sa da za ka so ne za ka same shi kamar da aka bude shi duk annabawan Allah dukkan annaba faɗin manzo Allah Allah ya haramta wa ƙasa ta ci wannan namun saboda haka ta ko a nan wajen
da kai da shi an samu mace ko ba samu ba tun da kai yanzu da zaran an ce maka an ka kwana uku a cikin ƙasa to ko masoyinka ba zai burin garin ka ba. ko masoyinka ba ba zai burin garin ka ba. a barajin kayi tun tun tun kana shirin ka fashe wari kake kamar mai to su ƙasa ba ta shi nama ko ana sannan wannan kabarin natin bai tsare shi ba fita ko ina ya yawa ka san ta inda ba da haka to wanda ma makiyinsa ya za a yi makiyinka a bashi dama ya yawa ko ina kai ku a tsare ka a kurkuku a waje daya zai yiwu zai yiwu waye ne makiyinsa shine shedan shedan sarkin matan nan yawo yake ko ina ya batar shi ke da shi ba za Allah bai zaga ko ina ne shi ba sallallahu alaihi wasallam mayin zannan ko ina yawo yake yana bada sharri yana watsa sharri shi ke da shi kuma wannan ba zai yawo da ko ina ya bada alkhairi ba sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam to wallahi shi kiyayyar manzo Allah bai ga mana wato wani dafi ne wanda idan ya shiga zuciyarka yakan makanta da zuciya ga abin da zaki ki gane abin wallahi sai ka garga ne saboda haka mu dage Allah mu jarrabu da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda komai sai a gudu zuciyar kar mu jarrabu da kiyayyar manzon Allah sai a gudu zuciyarka sai zama ga shi na abu mai sauki sai ga garga ne ba sai ga garga ne ba saboda haka wannan ya jawo da yawansu duka da suna musun ganin manzon Allah a bacci saboda mai saboda ba ta kallon sa ba ta kallon sa ballanta za ka ce a fili ballanta za ka ce a duk wasan wannan amma har goben nan ana ganin Allah ya har goben nan ana kallon manzon kuma in baka san masu kallon su baka zo za mu gwada masu masu kallon suna kallon shi suna ma magana da shi sun lafi to amma yana matsayi matsayi matsayi matsayi matsayi matsayi yanzu irin ka da ni idan ka samu yanzu cikin masallacin da aka ce wanda aka ce ya samu yau biliyan ɗaya an turo masa mallakar sa ne sai ga wata fara ne sai gani yake ga shi kowa ba bai sani ba amma gani shi za a zafi akwai matsala sai ga garin suwa to haka abu ne haka abu ne saboda haka a mutane suna nan maratib ne kar ka ɗauka kowa irin kai wani ya ci wani wani ya ci wani wani ya ci wani matsalar da ake fuskanta bene ne mai hawa ɗin za ka ci aka maka lawa ga matakala ka hauka ce sama saboda ka ga abin da ake a sama sai shi Allah ya wallahi ba zai hau wannan matakala ba shi ko wanda ya je ya hau ya hau ya hau ya je ha sama idan ya dawo ya ya zai ɗanya ɗanya yadda za ka ce ka haka ba ɗanya kashi to shi ma ka takar magana da ba da gaske ne zo ka hau ta wallahi ba za ka amma kuma duk wanda ya hau kuma ya hau da kai haka ce kai haka hanya ce ta Allah aka ce gashi nan ka shiga kai shi ba kai salatin manzo Allah kai la ilaha illallah ka bi iyayen ka ka saba ma kai kaza kai kaza sai ce wallahi bai kaza wannan bid'a ne bid'a ne bai kaza shi ne kaman jeran a ce manzo gashi hau ka je sama ka ga abin da yake sai ce wallahi ina bai a wannan to wanda ko ya hawo ya biye biye biye biye sama ya an gurbu abin da ya samu in ya biye shiga a gare ya to to shi kaga shi ba abin da ya iya sai mudu shi ba zai biya hawo ya je gani ba sannan kuma wanda sun je sun gani din sun dawo ya da ƙarya su ba zai gafara to ba halin da ake cike to daga Allah ya tsare mu amin da tsare mu da tsara wa lafiya zama lafiya dama shi Allah haka ya tsara wai na mutane guda uku ba za a rasa su a duniya akwai mu'mini ai da su muka fara a cikin farkon bakara ko sana akwai kafirai sana akwai munafikai dama wa'annan ba za a taba rasa su a duniya saboda haka kuma kowa yana kan aikinsa ne saboda haka fatan mu kada Allah ya sanya mu a cikin kafirai kada kuma ya sanya mu a cikin munafikai Allah ya sanya mu a cikin mu'minai masoya Muhammadu Rasulullah Allah shi ne burin mu, Allah ya samu dace Allah ya mana jagoranci Allah ya mana Allah ya samu da Allah Allah ya mana dace kada kuma za a ba kowa ba ina shigowa ranar Allahu alaihi a wani yayi tambaya mai muhimmanci wai wai yana so a yi karin bayani akan ta yaya mutum zai kyautata wa annabi Muhammad inda an ce a kyautata wa iyaye za ka je ka samu naira dubu ka zo ka bashi ɗari biyar a in kuma ka ga nama mai kyau ka zo wucewa balangu mai kyau sai ka sayo masa ya ka kawo masa ka ka kyauta mahaifin da kenan ko mahaifiyarka dan shinkafa haka ka sayo ka kawo to shi kuma zan Allah ya za a yi kyautata masa to kun ga wannan zuwa wajen wani tafsirin shi ma yana daga cikin kyautata annabi Muhammad saboda shi abin da yake so wannan addini ne inda duk bai shi ba to idan ya zance misali mai tafsiri ya zo yana da mai jan baki ba masu sauraro ba zai zai yi ba zai yi ba masu sauraro sun zo sun cika wajen sai zan kuma ba mai yin tafsiri zai yi to wannan abin da muka yi yana daga cikin kyautatawa na alƙa annabi Muhammad a zo an samu mai tafsiri yana yi masu sauraro suna sauraro wannan an kyauta yana daga cikin yawan karatun alƙur'ani da haddace shi wanda ma kyauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karatun hadisi da neman fassarar Qur'ani din da karatun abu da ya shafi mai kurfi irin na addini ka jaje ka zama malami to wannan ma kyauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda da jahilci addini zai je gaba dole sai an nemi ilimin addini saboda kokarin ka zama malami to wannan ma kyautatawa ne da Allah wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan a dinga yawan masallaci Allahu alaihi wasallam a dinga yawan masallaci a soki a so masoyansa a so iyalan gidansa a so sahabbansa a so matansa to wannan su yana daga cikin ne kyautatawa Allah wa Muhammad a bi sunnarsa abinda Allah da yake ayi kai karkatawa abinda Allah da yake a bari ka bari karkatawa sannan abin da shi yake kai kai karkata ba abin da shi yake ka bari ka bari karkata ba to wannan duka kyauta Allah ya idan kuma bai aka san haka sai zan to ya saba ne kyauta ne an gane to da ka bin shari'a sau da kafa bin sunnar manzon Allah da kaucewa bidiyoyi duk wannan yana daga cikin me biyayya da kuma soyayya da kuma kyauta ga Allah ya Muhammad wannan shi ne Allah ya samu dace Allah ya wani jagoranci dukan bukatu mu na alkhairi Allah ya biya dukan sharri Allah ya kiyaye mu damuwar mu Allah ya yi mana to da mai wa mu muna fata muna roƙon Allah da abubuwan da muke karanta a wannan waje duk kusakuran da yake ciki Allah ya taimaki daidai da muka yi kuma Allah ya ba wa manzan Allah wannan lada da shi mu kuma Allah ya mana tukuki da zuriyar annabi Muhammad ba wa kuma ƴaƴan mu da zuriyar mu da almajiran mu zuriyar manzan Allah idan wannan shine arzikin mu a rayuwar duniya shine arzikin mu a rayuwar kabari da lafiya to annabi Muhammad marasa lafiya ne ya kasance Allah wa lafiya lafiya Allah ƙara mana lafiya lafiya a damar suna duk da su lafiya kowa har san samun da Allah huta masu neman karatu Allah ba su ne amfani masu neman aure Allah ba su mata na gari Allah kuma ba su ya tsaye ba ta'yan mu Allah ta zama hasinan alƙur'ani ta da an bayi wanda za su zama jagorori a cikin addini amin barkatu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma maza Allah Allah kara mata haɗin kai duk masu neman karraka wannan mata al'umma to duk dattara su don su shugabanci su samu abin duniya Allah shi ya su idan kuma za su shi Allah mana magani za Allah sallallahu alaihi wasallam ya da shi kyautatawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullum ka dinga neman haɗin kayan al'ummarka ma'ana a haɗu kada a zaki wancan kada a aibata wancan a tafi dai a kan hanya ɗaya dole mu saba saboda dama haka aka dace mu dole kawai saba ne to amma kowa kuma ya bar kowa a cikin wannan gida na musulunci har ka ce wancan mushriki ne har ka ce wancan kafiri ne har ka ce wancan ɗan bid'a ne har ka ce wancan munafiki ne idan ayyukan su suka nuna shi haka to na kuma sai a gaya wa mutane saboda gargaɗar da mutane ka su bi Allah ta mu da shi Allah wa da jagoranci a wasu da rafi na muhimmanci da rafi na kashi bin haƙƙi da haɗi da sarrafi عليه حق قدره وامتداد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين